أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكونوا من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara doron mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu muna cikin aya ta cikin zuta fusilat muna aya ta na ga sha ɗaya ne ko? aya ta sha ɗaya muka yi jiya insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha biyu cikin zuta fusilat insha Allah kayan na akwai tambayoyi ta farko yana cewa mai hukuncin wanke baki da mashin da makilin da mai na goge baki da ake to yan uwa ta ce bayanin da malamai ke yi kan wannan masala na man goge baki lalle akan ce azumi bai karewa don ka sa wani abu a bakinka saboda ganin abin da ke kare azumi ci ko sha amma a gaskiyar magana akwai ganganci mutum yana azumi ya buɗe baki ha ha iya buga wannan ma tabbas akwai hadarin gaskiya na wani wuce abin da ya la'iya kai har tara da azuminka don kada ka kai da gamin gaskiya ko gaji gaskiya ka gudu baki kada ka mako baki a kana buga kuma kuma kana rai gaskiya magana lalle idan mu wuce ba azumi kai ba amma ku da gaskiya me yau dan ba riki ce kai ma dan kai so ka wuce wata gaba ka bari ka shara ka wuce me matsalar da su waki da su waki gaskiya abin da ya lafiya kurin ka bari kai bayan ka sha ruwa ka kare bayan ka sawar kuma da bayan ka sha ruwa abin da wani nasiya ce gare gaskiya amma idan baka da ba su mai kare ba sai maganar sa turare yan wa sa turare bai da wani har ma wani wani kusa shiga cewa ba a sawa kamar na hayaki ne shi ko abin da ke ganin cewa aikin sahabbai ne a zamanin manzanar sahabbai turare a kusa kan lokaci ba a samo ba cewa sun ce yana kare azumi kenan ko a bar magana yadda take inda iya kare sun wuri kuma wasu malamai suna gaba ma bai kare wani to ana magana na farkon ma ba su ce iya kare ba ana magana na hayaki to amma turare wannan mai kamshi idan baka shiga shi ma ka kai tsami to shi zafi shi ma kai wannan shi wannan turare ne kamshi wannan kurin cewa ma bai kai shi mai madama ta gamu da shi in tabbata baka tabbata baka shiga shi ka ji wari kenan ko yanda kamshi bai bata baka wari bai bata ba dai suke dan haka turare na kamshi bai da matsala ko daya wanda yake da magana shi ma sabani ne magana mai dari bai kai azumi turaren hayaki a sa daki sai na cewa shi 11 ne ɗalibi ne mushe in ya hutu ana tashi a mushe na sun hutu ana tashi in su shigo fasali ko in su shigo fasali ana tashi to na zauya za ka yi kaka tashi mangani shi yin wakil na akwai darura inda tsari na musulunci babu wannan abu to amma wa idi ya zo akan wanda yake so a tashi mushi shi ke da hadari sawa aka shi babban ne kaza kaza wannan kamata ya in kai mushe ne tunda bai cikin bai cikin doka ta kundin da kwale ya matsi ka ga yawa ga kurun kurun zaman gyale kurun na ga kun ga kurun kurun ku take kurun ku take ku gyale zaman kurun wannan kai mushe an kasan addini amma magana kai dalibi idan baka ba sai zama to maka matsala a saman disability ne baka da laifi su ba ta ma kundi su ba ta ma aiki shi ne matsala gaske magana kurin an kai yakan larura ce kurin wannan abokin shi ne shi kullum idan azumi ya zo ya koma sallah da azumi in ya wuce shi ma kuma ya sallaci to yan uwa masalar wannan akwai ta dewa cikin bale cikin matasa shi ana fatar wannan aboki na koma waye wanda Allah sa ya koma a watan azumi a mai nasiha da cewa yanzu ka koma ga Allah ka ya koma wata gaskiya ka gyara gaba amma wa idan azumi wuce ka koma gidan je ka bar sallar azumi ka koma layin ka wurewa wannan ka wuce ko da ba ce mai layin ka wuce ita gaskiya magana ba wanda ka azumi azumin zura mutan ya zo sai ka mutu bara mutan kaga baka da wata hujja wajen Allah abin da yake wata yanzu ka komo ka ci gaba zama cikin lamun sun bikurin shi ne amma wannan ba ka huta ka kana yau kana musulunci kana kawurci kaga in haka azumi huce ka ka mutu ka mutu na biyu Allah ke bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقدهن سبع سماوات في في يومين Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin halittar samai da ƙasa a cikin wannan ayoyi nan bayan cewa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu kuma ya daidaita ƙasa an mata halitta cikin kwana hudu zama ga bayanin insha Allah ya kwana hudun ya zo a jere ne ko a rarraba ne nan da Allah ce ya daidaita zuwa sama faqadahunna sab'a samawat ya halice su ya musu halitta shine hukuncin da yayi ya yi su sammai bakwai kuma ya yi su fi yawmain a cikin kwana biyu wa awa fi kulli samanin amaraha kowace sama daga ta ɗaya zuwa ta bakwai Allah mata wahayin abin da yake so da ita kowace ya shirya ta ya tsara ta ya mata hukuncin da yake cikin ta ko ta sama wa zayyana sama duniya bai musabi wannan saman duniya Allah ce ya mata ado da wasu hutulu na turmamu wanda suke muna tsarkaya wasu dai daga ciki wa hifiza wannan hutulu da aka yi adan sama da su kuma su ne hutula su ne masu kiyaye sama daga shiga shekaru ya ce zalik duk wani abin da aka ambata na halittar ƙasa a cikin kwana hudu daidaita zuwa sama halittar samai bakwai a matsayin rihi kuma kowata sama a kamata tsarinta wanda ya shahe ta ta duk wani aiki da ƙadiri ne na al'aziz kuma al'alim tsari ne ya shirya wanda yake mabuwayi kuma masani Allah kenan shi wani shirin lazim mu girma Allah subhanahu wata'ala in wannan Imam Bukhari ya kawo ta ruwaya wani labari na Abdullah bin Abbas wanda wannan yana karantar da mu cewa kai musulmi duk lokacin da kaga wata shubaha wanda ka ɗauka abin ya mana ya rikitan maka zai ka maka shubaha kan addininka ko kan imaninka kaka kyale kai gun wannan abin yana yana aiki a cikin zuciyarka kai kokarin kawo shi na gabanka wanda ka san zai baka warwara kan wannan abin da kake ciki wannan ruwa ta Imam Bukhari wani sama Abdullah bin Abbas yace gaskiya inni la ajidu fil Qur'an ashya'an takhtalifu alayhi yace gaskiya na samu wasu ababe alqur'ani abin yana dan rikitar mini me yake so ishara ya ce gashi a ƙurani ya karanta an ce fala an saba bayanuhum yawma idin wala ya tasa'alu kuma an ce wa qabala ba'dhum ala ba'din yatasa'alu an ce wala katumuna la hadisa an ce wala rabbina ma kunna mushrikin nan me yake ni wani ayoyin da ya kawo Allah ya ce fala an saba bayanuhum yawma idin wala ya tasa'alu a ran nan babu dangantaka tsakanin mutane ba mai tambayar juna Allah wani magana kuma nan Allah wani ayata wata aya Allah ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun wasu sun fuskanci wasu suna tambayar juna sai an ce ba kuma ta ana tambaya kuma an ce la yaktumuna la hadisa ba abin da yake boye mu Allah na magana kuma ce an ce suna ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantsa da Allah ubangiji mu ba mu shirka ba alhalin mushrikai ne abun kuma duk a cikin qur'ani ne ce abin gaskiya iya dan rikita mushi ya ce kuma gashi ya ce fakadakatanmu filal a wani ayatun boye sun yi ƙarya ya ce gashi Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am sama a banaha rafa samka musawwa wa qasdaka wa qadzuha wal adu ba'd ba'd zalika da zuwa karshen bayani yace anan ayawan ta magana cewa ku ku kai ƙarfin halitta ko sama da muka gina Allah ya mata sa mata ya rubuta ya daga rihinta ya girma rihinta ya daga rihinta ya sa duhu a cikin dare haske a cikin wuni kuma bayan ce al'ada ba da zalaka da bayan haka aka shimfiɗa ƙasa ko aka shirya ƙasa bayan an yi sama ko ya ce fakalaka ce fa zakara halkar sama kabal arad a nan an halicci ambatan a ce an hambaci halittar sama ta ku aka yi ƙasa kuma gashi wata aya Allah iya magana قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق العالم في يوم وتجعلون أندادا ذلك رب العالمين وأنا أيضا مكرن تبايا شيء وذاك كافر شيء ما wanda ya halitta samai da kasai a cikin kwana a cikin kwana biyu za ku sanya mai kishiya wannan shine Allah ubangijin halittu waja'ala fiha rawasiya waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha qawataha yace yayi sa mata turaku ya sa mata turke a samanta kuma ya kaddara mata abincinta wa baraka fiha mata albarka duk wannan yayi fiyar ba ta ayyam sa'ad sa'idin yayi ta a cikin kwana hudu ka dume tambaya haka aka rita ƙasa kwana biyu ishto a nan an ambaci kenan halittar ƙasa da farko ya ce kuma sun mastawa ila sama fasawahunna saba samawat ka su musa da sama ibu dukkanu Allah ya daidaita ta zuwa sama tana tana giligije fa qala laha wa la atiya tawan aw karha qalata atana ta'in Allah ya ce ma sama ma'ana bayan ya daidaita sama ya ce mata ki zo ki da'a da ƙasa da sama suka ce mun zo muna masu da'a kuma ya ce bayan wannan fakata hun saba sama wata ya yi su sama bakwai to a hice a nan an ce ƙasa aka fara yi ta kwan daga ba aka sama a can kuma an ce sama aka ta aka yi ƙasa kuma duk wannan ya ce a cikin alƙur'ani ne a nan kuma ya ce can a ƙur'ani ana cewa kanan lahu gafurar rahima wa kanan lahu azizan hakima wa kanan lahu sami'an basira yace fa ka annahu kana summa mata kaman Allah daga baya ne ya zamanto da kan babu shi da an ce Allah kasance mai ji Allah kasance mai gafara Allah kasance kenan Allah kasancewa ce daga baya ta gaba kuka haka abin da shi ya gane wannan shubha ta samanu ba Allah to anan Abdullah bin Abbas sai ya dauko mai shubha tun ta farko da ya kawo yace da kace ya Allah a Qur'ani yace fala an saba bainahum yawma idin wala tasalun wannan da Allah yace ba sa babu dangantaka tsakanin su ba sa ma tambayar juna yace fi nafaqatul ula abu safar koci abu safar ko ake wannan magana yace suma yunfuku fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah sai ayi busa ta biyu bayan wannan ta farko za a yi ta biyu wadda kowa ma'ana sama da ƙasa mai aka ce kai wannan aya ce kawo wadda ita ce za a yi busa wanda kowa zai mutu a wannan busa kowa ya mutu banda wanda Allah ya zaɓe ta ce a wannan hali ne fala an saba bainahum inda zalik wala sa'alun a wannan hali ne babu dangantaka ba mai tambayi juna wa fi nafaqatil ukhra a busa ta biyu ne wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun kenan tambaye da za a yi bayan musa ta biyu ne za su tambaye juna wacce da aka ce ba su tambaye juna ba dangantaka a musa farko ce za a yi ta bayan musa ta biyu kowa tashi a wannan za su ka tambaye juna tsakaninsu kenan duka dai ƙur'ani ne ya ce da suka ce wallahi ma rabbina ma kunna mushrikin da suke rantsuwa mushrikai mun rantse da Allah mu ba mushrikai bane alhali mushrikan ne kuma lalle Allah ya ce wala taktumuna Allah hadisan ba abin da ke boyewa ga Allah yace fa inna Allah ta'ala yaghfiru li ahli al-ikhlas dhunubahum yace abin da zai wannan magana ta bin Abbas yace da mun can bawon Allah mai shubuhi a cikin alqur'ani yace bawon Allah yace Allah subhanahu wata'ala a hilin kiyama zai gafarta ma wa'inda suke musulmi dalilin lahi da suka yi laifi sai Allah ya gafarta musu kurakuransu to ganin an gauratawa musulmi da manazunubansu fai ƙulu mushrikun ta'alol na ƙul lamnukun mushrikin su mushrikai su masu tamuwa mace mace mu abu mushrika ba ganin an gaurata ma yan wasu musulmi layinsu ta ce mu mace mace abu mushrika ba za su ce su su rike da Allah huwa wala rabbuna ma kunna mushrikin yace a lokacin nan fa yaktum ala fahim sai Allah ya rike bakin makareci fatan tsiba aidihim yace sai hannu ya yi magana da gababuwansu yace fa inda zalika yuraf anna Allah ta'ala la yaktum hadisan a lokacin da kenan Allah ba ko yi magana in ma kai ƙarya ta bayyana kenan an yi ƙaryar amma ta tsaya sun yi ƙarya ta wane su Allah ya san ƙarya ce a nan an gwada musu cewa abin suka ce ba su yi ba sun yi don gababuwa su yi magana su yi to a nan an ce wannan abu abin da ya boye ma Allah ina bin abin ce man shi bawan Allah kaga nan ma dai ayar wannan ayar guda biyu kowace tana wurinta sun yi ƙarya da neman mahuta suka ce su wallahi ba su shirka ba Allah ya rike bakin makareci aka sa gaba ta yi magana ta ce su yi abu abin da ya boye ma Allah ci ba abin da ya boye ma Allah sai ya ce kuma ya ce a wannan hali ne kenan da Allah ka cewa yau tilatun kafaru lokacin musulmi kawai za su yi gurin da sun zama to musulmi bayan ganin an gawar ta wancan ya ce magana halittar ƙasa ya ce wa halakan arda fi yau mai Allah da warko ƙasa aka halitta a kwana biyu sun makalakar sama ta kwan aka halitti sama bayan kwana biyu na halitta ƙasa farko halittarta su mastawa ila sama fasawahunna fi yawmayn akharin yade ya halitta sama a kwana biyu bayan biyu na halitta ƙasa su madu al'arad kuma da gwanda daga baya aka shinwada ƙasa aka mata duwatsu aka sa mata dabla aka sa mata kuma aka sake mata kenan ƙasa an mata halitta biyu da farko an yi ta aka yi sama kuma aka aka mata shirin ta na musamman daban idan dai ƙasa ta ɗauki kwana hudu sama ta ɗauki kwana biyu kadu wannan ya karantar da mu cewa tsari ne Allah tsara haka nan inda wahala ce ko girma yake ne ai sama ta shi girma akan kasa kama kudin tsari ne haka Allah ya so cikin izar shi da buwaye shi ya so ya yi wannan tsarin da ba haka ya ce magana da kai wa kanan lahu gafurar rahima ya ce san ma nafsahu bi zalik wa zaqalu ya ce Allah ya ambaci kanshi ne da gafur ko sami ko basir Allah dama haka yake kuma bai guce haka ba ba daga baya zama to haka ba ce bawan Allah Qur'ani kai kai kaka samu rikici ko da Qur'ani Qur'ani saka yake kai nan ba gane ba kuma za maka bayani a takaice ne kenan mutum ina ina da shubuha a cikin addini yayi kokarin kawo ta kenan warwara sai zamana da shubuha a cikin kanshi magana kenan Qur'an yanzu dai nan kenan ayyama ta karshe faqadahunna sab'a samawat fi yawmayn Allah ya halicci sammai bakwai a cikin kwana biyu kuma wa awa fi kulli saman amaraha yawa ko ta sama ya mata wahayin abin da yake so da ita duk abin da take take bukata yake so da ita ko ta sama Allah ya mata ma'ana wahayinta da abin da zai a cikin ta kuma wa zayyana sama'a duniya bi musabi muka Allah ce muka kawata saman duniya da hutulu sune turmamu kuma wa hafizan kuma sune masu tsare shedanu masu neman zuwa cin kaso saba ذلك تقدير العزيز العليم wannan aiki ne kaddarawa ce ta mabuwayi mai hikima shine Allah ci gaba فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون نعم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثمود na Allah subhanahu wataala yana ba manzon shi umarni ya gaya mai wannan kira da ka musu mutanenka zuwa ga kada ta Allah da ibada idan sun bijire mana sun ki imani to ka musu kashe ka musu galgadi ka ce musu anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud ina muku kashe ina muku kashe da irin tsawa ko azaba irin wadda ta samu adawa da samudawa kada abin da ya same su ya same ku idza ja'atuhum rusuluhum min bayni aydihim wa min khalfihim wayannan al'ummomi na adawa da samudawa su ma manzanninsu sun zo musu ko lokacin da manzanninsu suka zo musu suke musu gargadi gaba da baya ma'ana ta kowane bangare kowane lokaci sun bi su gaba da baya sun musu gargadi akan azabar Allah sun gaya musu Allah ta abudu illallah sun musu galgadin kada ku bauta ta ma kowa sai Allah amma me suka ce musu qalu law nasha law sha'a rabbuna la anzala malaika suka ce kun sha mana kai kamar da da'awar Allah ko inda har Allah ya so mu yi imani mu bi shi mu bar wannan abun da Allah ya sabko da mala'iku ba ku ba kenan suna ga kaskancin mutum bai kai ba Allah ya koshi wani annabawan ba su kai ba Allah ya koshi inda ha Allah iya bukata mu bar kaza ko mu kaza da Allah ya sabka da malaku na musamman daga sama dan sama da wa'azi wannan halin mutane kenan hatta ba za Allah ka saka mishi misal Allah ya koshi ga duka ga misal Allah ya koshi Muhammad ga mala'ika ga mala'iku shi kuma da ya bayyana cikin an'am rahama ce ta Allah da yake aiko mutane yan um rahamar Allah ce ga al'umma domin aiko da mala'ika Allah ce abun matsala aiko da mala'ika na daya idan an aiko da mala'ika da kamar mutum za ku ce mutum ne ce ƙarya ce mutum ne kura kuma in yi kuma shiga shi ta mala'ika buku yi jimurinta ko mala'ika bai iya shiga saka da kukewa manzanni yan uwanku idan kuwa mala'ika bai haƙuri don ɗabi'a shi daban da kawo bai iya haƙurin abinda ku ciya manzanni hama ku kashe wani ku bige ku kore irin da ku ciya manzannin Allah wasu da wasu nan wasu sana nan sana nan wasu rabo daga ba su tuba an ba manzan kashi wani ma an kashe shi amma mala'ika bai da wani haƙuri kenan rahamar Allah ce ga bayi da yake aiko mutane ƴan uwanku su ne suke iya jimre shi ga ku eh su ci su sha irin naku a bige wani a kori wani duk wannan haka Allah ya tsara kayan shi kuma shi ne rahama zuwa gare ku sai wata ran ku jara ku koma ma mala'ika bai wani jimana kenan su ma wa'ancan haka suka ce eh law sha rabbuna la anzala mala'ika inda ubangijin mu ya so da ya sabkar da mala'iku kuma magana da kuke an aiko ku fa inna bima ursiltum bihi kafirun abinda kuke cewa ku an aiko karshe mun ki an ki ba yi mana kenan mun karuce mishi mana an ki ba yi kurum kenan kama ka shafa lawazi an ji ba a yi nukurin haka suka gaya wa wa'annan ma'ana manzannin adawa da samudawa su ma to kuma kuna da labarin abin da ya same su Allah ce fa'amma adun فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون نعم ألا تفهم عاد أما عداوة فاستكبروا في الأرض بغير حق sun yi girman kai a saman ƙasa ba tare da sun cancanta su yi haka can amma an yi girman kai sun gwada isa daga cikin gwada isa wa ƙalu mana ashaddu minna quwwatan mana ashaddu minna quwwa mana waye matsalin kari suna alfakari da tsananin kai da bala'in kari an ce ga girman jiki ga kari shi ne Allah ke cewa wannan kalma ta su ta alfakari da kari aw lam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa da suke alfakari da tsananin kari sai ko tsananin kari ba su san ba da cewa Allah da ya halice su mahalicinsu ya yi tsakari ba ka gana akwai shi hankali kenan ko bayi ne na Allah halittar Allah ne ƙarhin Allah ne ya halice ku yanku da ƙarhi muka ka tsamma Allah zuwa wata da magana kai ka kowa ƙarhi ba za ka ƙarhi ta haka Allah ce a wannan halin wa kanu bi ayatina jadu haka suka zamanto suna jayayya ko rigima game da ayoyin kullum su za ƙarhi ƙarhin jiki to duk da yan uwan labarai da sun zo amma da kuma san da adawa suna da girman jiki suna da girman halitta suranta abin ne babu nassi sahihi wanda zai kawo kaza ne amma tabbas suna da girma saboda abin da ya shahara cewa irin su iwaja kaza kaza duk wannan abin hira ce anan sallallahu alaihi wasallam labari cewa farkon halitta adam an halicce shi akan zira'i 60 ya ce tun daga shi halitta sai ƙasa kidan babu wani a duniya da ya mutu da za a isa ta a nan sai yi kuma daga nan ya je ƙasa da maka wani suna wani taba waje iya taba abin rana duk wannan abu shirme da ba sai su dai kullum suna da bala'in ƙarfi kuma abin da yake gwada haka nan kaburburin su da gawawaki da ake samu na tsaye na wutsashin wuraren gawawaki masu tsawon gaske gaggawa mutum wajen mitar nawa nan ma aka ce zaka nan kusan kilo 20 akwai wani garin kasar turmin da aka ce akwai wata gawa gawon suna nan gawar ta kai mitar goma mutum ne kuma gashi kashin yanan wajen mitar goma tsawon shi kuma mutum ne kuma ta ba mutum an ce kuma ba kabari ne ba kuma kasusuwan suna nan wajen mitar goma to kenan wani abu ne wanda halittar Allah Allah halitta shi iri-iri to su kenan ganin girman jikin wannan suke alfahari wayin tsannin ƙarfi ɗan wannan ni'ima ce Allah ya ba su da suke wannan abin da suke ji kullum su ba ba mai ƙarfin su wannan Allah ya ba su an wani ce shi ce ɗan uwa wannan al'umma za mu wa Allah godiya wanda abu da yawa da yawa al'ummomi duk da rauninmu da komunmu Allah mana ni'imar da da bi musu ba duk da rauninmu da komi da Allah sai ba abin sai ba mu abin wani nima cikin sauki da ya kaje kai na hawa ma da katari da hedo kari ka sa dutse ko yanzu mashin na adam zai sa kurin mashin zai sa dutse ka gana alfuda suna alfahari sun yi gida a cikin dutse suka je a saudiya ka ga yadda aka yi aka yi autoroute a cikin dutse a dutse za a yi hanyar a lera tur kuma dutse ne gangariya a yi kwarta a lera tur kwalta ce kuma ta ayi da baka ta duk take ciki kurin Allah ba wata ni'ima da kayan aiki kuma za a yi ba wahala ku ka wahala mu wahala mu yi ba na wani za ta ta duk kurin asana ku duk ya huce ayi kwalta ayi komi kai ayi kilo bakwai kilo bakwai kilo bakwai hanya akwai kilo bakwai Saudiya Makka kilo bakwai take ku duka cikin dutse kai dutse ne kurin akai hanyoyi aliratullahi Allah adam wannan kenan Allah ne ba sai da amma Allah godiya kida abun ba hannunku bai ke ba to su suna alfakari cewa wai yi tsananin ƙarfi to to ba su san ba da cewa Allah da ya halice su ya yi tsananin ƙarfi mutu da ka suna jayayya da ayoyin Allah Allah ce fa arsalna alaihim arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون نعم الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا على جماعة أيكو مسو da iska mai kadawa fi ayyamin hisat cikin wasu kwanaki marasa albarka a gare su Allah gura musu gajiyawa Allah na iya halaka su da lokaci guda irin da aka wa samudawa tsawa suka gama Allah ya bar su bai kashe su ba sai da aka yi kwana takwas kwana bakwai da wurin takwas ana kallo kurin ta sama ta jibgu a ƙasa kurin kaji ka annan wajen na kalan kawuya gashi nan kamar kututturan dutse a mace wannan ya mutu yau wannan gobe tana kada tana yaddawa suna kallo ana kallon su kuma ga masu imani a cikin garin suna rayuwa da su amma ba adawa ke ɗauko ana ta sama ta yaddo duk girma jikin nashi sai ji bayan shi ya kwa tsanin ƙari to ƙarfin nashi a gari ba ya kasa ɗauko ba iska ta sama da shi ta yaddo shi wannan gajiyawa kuma kayan su mutu idan Allah ya kwana bakwai da wuri takwas suna ga wannan bala'i kuma Allah gama da su yace linuziqahum azabul khizy fil hayatid dunya wannan Allah ya musu wannan mun ashe a nan Allah musu so mun tabi azaba ce so mun taba ta farko dan mu dandana musu azabar wulakanci tun daga duniya su ga yanda Allah ke wa kawuri kuma wal azabul akhirati akhadha hum la yunsarun wannan ta duniya ce aka gwada muku yace azaba ta lahira ta yi wannan kaskanci kuma idan Allah ya kama su ba mai kama su agaji a duniya ko lahira nan kenan ku ku yi hankali nan an babu labari Allah san manzon shi ka gaya wa ka kashe ga mutanen kawa ka gaya musu sunan labarin adawa sunan labarin samudawa kuma ga musu ga yanda Allah ya da adawa masu jin jiki masu jin kai da ƙarfi ga yanda Allah ya gama da su su kuma samudawa وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون yanzu baya mun ji yadda Allah ya gama da adawa yanzu kuma sai samudawa wa amma samud fa hadainahum yace kaga su samudawa nan shiryewa an musu bayanin shirya su ma an zo musu da gargadi an musu bayanin hanya ta kwarai amma fastahabbul ama ala alhuda sai suka zabi makabataka mana bata akan shirya suka bar shirya suka kama bata fa akhadhatuhum sa'iqatul azab azabul hun sai tsawa ta azaba ta wulakanta ta same su domin su adawa samu da adawa kama iska kwana takwas kwana na bakwai da wuni takwas su samu dawa tsawa guda ce kurin an ba su labari cewa bayan musu kashe wannan taguwa ku bar ta kan ku taba ta ta ci a kasar Allah rata basuwa bisu ka ba ta da komi to sun je sun soke an ba shi labari na cewa taguwa sun soke ce tamatau fi dalikum salatata ayyam zalika wa'adun ghairu makdhub yace yanzu ku zamana zaman jira ku dan rabu rayu kwana uku aka ba ku a cikin gidajen ku kuma nan da akwai gajiyawa da Allah ta da musu hankali da musu hukuma ta farko an kare da su azaba ba koma baya ba amma aka musu ga lokacin halakar da su kwana uku wani kuma nan kwana uku zalika ce wa'adun gairu makazub wani alƙawali ne Allah ya riga ya kumbe ta shi ba zai ƙarita tabbas haka za a yi an ba kwana uku wannan kwana uku kayan ya zo an ka alama ta yawa kwana uku iyayi suna wanke-wanke me zai zo a diba nan me za a yi me za a yi suna dai cikin ɗimuwa ta daga ina ana jiran azaba kun sai tsawa kwaram kurin sai kowa kamar an cire wuta kurin sun mutu ba kowa da kawuri amma masu imani suna rayu masu imani suna rayu hikimar Allah an ce nan akwai wani cikin mutanen autarwa da makashi cikin samudawa wanda ya tafi harami abin yi wakana bai nan aka yi azaba sai da wato daga harami ta matashi same shi shi ma can bai mana suka ce ba abu da garko mai sha dai bai ba amma aka yi shi a cikin harami iya hutawa daga harami shi matashi same shi kenan su tsawa guda aka musa mudawa ya ce kenan fa akhazatuhum sa'iqatul azab hun azaba ta wulaƙanta ta samu samudawa bima kanu yakasbun dalilin mugu aikin su wannan jainal ladina amanu wa kanu yattaqun sai muka tsiratar da masu imani masu jin tsoron Allah ba abin da ya same su kuma suna cikin garin suna rayuwa tare aka yi tsawa wannan ko aka su suka halaka wannan kanshi aya ne ga masu imani ba wata ba suka suka ware irin mutane lut a suna garin su ma ada suna garin ana iska ga masu imani ga masu imani su take sama ta yado da marasa imani imani ya kallo duk wani aya ce ci gaba ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون نعم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين نعم فإن صبروا فالنار وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين نعم. الله سبحانه وتعالى كتا يوم ويوم يشر أداء الله إلى النار فهم يوزعون ranar da za a tado makiyan Allah zuwa ga wuta za a tattaro su fahim yuza'un nan ta mai magana sautin zumar su za a koro 'yan wuta ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a wannan iya karantar da kai jama'a-jama'a wata ba ta shiga wata ga shi nan an koro makiyan Allah zuwa ga wuta fahim yuza'un ana kare su kenan ana kare wannan jama'a da wannan wannan kasu yanzu ana defile ana defile ana ana ana jama'a ko iri ne ko yan kaza yan kaza yan kaza yan kaza wasu su shiga cikin wasu su ma haka za a koro su zuwa wutar to amma wutar za a amma halin daban-daban ne za a koro su gurub gurub jama'a jama'a fam yuzaun ana kakkarewa ana kakkare su nan an ce zabaniyawa suna kare su wani bai shiga cikin wani kowa da irin tashi ko ta group da irin nata in masalahi ne mazanata daban in giya daban kowa da irin tashi wani bai shiga cikin wani sai fahimu za'ul ana kakkarewa hatta idza ma ja'uha lokacin da suka zo ga dangadar sai shiga cewa a hilin kiyama abin da abu zai wakana ga yan wuta sai zamu ce kafirai ko ga mutane shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun yanzu a hilin kiyama duk wata ƙarya ta ƙare Allah ya ce jinka da ganinka da fatarka su za su maka shaida kan duk abin da kai a duniya wannan wata ruwa da imam bukhari ya ruwa imam musulmi ya ruwato a sauran wurare ta ruwa ta tabbata wata rana an tafi bin malik yake ce wata rana zaman ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai muka manzana ya yi mushin dariya ya yi dariya sai ya ce suka ce ya rasulullahi na shaida don mi kai da yasirra ne na musu tambaya buku tambaya ta kan mi nake dariya suka ce ya rasu lai kan mi kake dariya ya ce a jibtu mi mutar tara da rabbi ya mulki yama ya ce abin da yasa nake dariya na ina wani abu ne yake burge ni wata tattaunawa tsakanin bawa da ubangiji a hilin kiyama ya ce me zai wa kana ya kulu ayarar bawa balle mutumin da ya sha wuya gadan gadan gashi tsamo tsamo zai ce ya rab a ya rab alaisa wa atani allah ta zulmani kala bala fa yaqul fa inni la aqbil alai shahidan illa min nafsi bawa iya tsamanin kaman ashe za ta hudda shi zai ce ya allah ba ka mini ba alkawari a duniya cewa ba ka zalimta ta allah zai ce kwarai na maka alkawarin ba na zalimta ka zai ce to allah ni a gaskiya a yau duk wata shaida ban amincewa in ba gangar jiki na zai bari ba duk wata shaida ba amince na kowa ba ko mala'ikun ma sai duk suka kulla mishi ne bai amince ba da shaida kowa yanzu sai da gangar jikin shi ka same shaida fa yaqulu tabaraka wa ta'ala awalaysa kafa bi shahidan wa bil mala'ikati kiram katibin sai ce yanzu Allah ya ce bawa na ni bai san zama mai shaida ba ga mala'ikuna masu rubutu duk wanda mai shaida ba a Allah ni dai da kaina nake so zai maimaita Allah ya maimaita mishi shi dai a bar shaida jikin shi gangan a mai shaida da gangan jikin shi ba wani ba bai da kowa ba a nan Allah ya ce annabi ya ce fa yi hutamu ala fi wa ta takallama arkanu bi ma kana ya'malu fa yaqulu bu'dan lakunna wa subukan an kunna kuntu jadid eh abin da yake cewa bayan kenan an ba shi damar yanzu gababuwan naka su yi magana a rihe baki a ce gaba ta yi magana to yanzu gaba ko ta gaba za ta hudun abin da ta yi da kanta shi ne a lokacin zai ce turkinku allah wadanku allah wadanku ya gaba gababuwan ya yi daman don ku nake rigimar don ku da nake rigimar ta kun ta wasu bashi kan mai ta yi ba daman don ku nake rigimar shi ne nan kenan Allah ce hatta idan ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wata suka zo suka zo gadan gadan ga wutar yace hatunan su da jin su kai jin su da ganin su da fatan su za su musu shaida abin da suke wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su ce za su zargi ta kanta fatar kawal za a zarge su zarge su za su cin hatunan su dan me kuke mana shaida me za ka mana mugun shaida me za ka mana mugun kuma shaida ta azabar Allah sai hata gaba ta ba da amsa cewa qalu an taqana Allahu lazi an daga kulli shay mu ma abun ba abun ba abun mu ma sa mu akai mu ma sa mu akai Allah ne ya sa muka yi magana wanda daman shi ya ba komai uzur magana yake magana shi ne ya sa muke wannan magana an gane ba mu ma abun ba mana kenan kan ku zarge mu Allah ne sai mu maka yi magana ba da muna so kuma daman Allah shine allazi an daka kullu shay shine ba komai uzurin magana wa huwa khalaqakum awwal marra kuma can dama ai Allah shine ya halice ku da farko ma to me kuma yanzu dan ya sami magana yan wadu wannan abu ne a da wani mara jahiliya ga abin ya za a ce fata ta yi magana gaba ta yi magana kaza kaza ya magana zai ga mutum mai aukan mutum saboda su ba su da halshe da lebe sun zuga je salula a hannunka eh magana take kana ji babu halshe ba lebe ba komi amma ta yi magana garas ta taka da ima ta yi magana ko kuma wani abu ne ya magana jima'i Allah ba ɗalibin wani ilimi wani abu zai magana a gabanka ba wani lebe ya magana ko ya gano gaba kuma magana ji kuma kai kenan ba kaka yi mamaki kenan in Allah ya ce zai sa komai magana wannan mutum ne Allah bai wani ilimin ya sa wani abu ya magana na ga Allah malicin kowa da komai kenan za su ce Allah ne mu yan wacewa abin da yake tabbas wannan wata duk da cewa daga ba da adam dama mu imani da kana wata daga baya dan adam ya gano ilimance wata tana alistire tana alisirma wata ka suka ci gaba suna asirma ta hanyarta tana ɗaukan abin da kai hoton abin da kai ta sauti kenan za su ce mu ma Allah ne ya sa muka yi magana wanda shi ne ba komi uzurin magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma can farko ma a Allah shi ne halice ku wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi dama ake mai da ku kina me abun ba ɗaya abu na ma'ana wa ma kuntum tastatiruna an yashhida alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum Allah ce mutane ana ba ku wannan darasi da wannan labarin abin zai kana gobe kiyama alhali za ce kowa ba inda za ka ka ɓoye ma jinka ganinka wataka don ka tama shaida akwai zaka zo ka saba ma Allah babu wataka babu jinka ba ganinka ka saba ma Allah ka dawo ku suka bata iya kenan wannan mutum ya san kan iya cikin wani tarko ya kawata mai hankali san ya cikin wani tarko wanda ba shi da mahuta ba inda za ka je ka saba ma Allah babu wakan hataka babu jinka ko ganinka kenan kuwa ba ka da muta dan adam duk inda ka je kana tare da shaida daga jikinka kuma gobe kiyama su za su ma shaida mun ka ce ba a yi ba su ce an yi kaga an gari kenan mutum ya ta kashe tsoron Allah Allah ya gama ka da shaidu tare da kai jinka da ganinka ya ce kenan buku iya ɓoye ma jinku da ganinku ko ku akan ta muku shaida walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun amma kuna tsammani a tunaninku Allah bai san abin da shirka ba rishin sanin shi ta rishin raƙaba ta ɗan adam ke sa ya saba ma Allah yawan za gano da haka ɗan adam ko da ya hudu iya imani da Allah inda iya da cikakken imani da Allah yana ganin shi wala da ba ai me yasa gani bai yarda ya je zina da wani a kusa sai ya ɓoye sai ya bi dare ya sake hanya ya je iya wange-wange ya rike gida ya sa kuba kenan bai sa gan shi wannan kuma wanda yake boyewar mutum ne ɗan uwan shi iya wani ma yaban shi ma zai yi dan yakin manzar kuma iya wani ma ba abin da ma zai mushi illa kurin yi da shi ya bata mai suna amma iya tsoro bai yarda a gan shi sai ya rindubu a wata unguwa ko ya sake hanya ya kuma cikin duhun dare ka ke ni dan adam inda akwai imani na raqaba ta Allah a kanka da baka je kusa ma Allah kenan rashin imanin da Allah iya ganin shi shi shi ka hiyar kamar ya boye ya rike daki ya sa kuba shi kenan ba mai ganin shi an ɗauke mai babu raƙaba babu imani da Allah ya ganin shi ya ce kuna tsammanin Allah bai ga abu da yawa da kuke aikatawa shi ya kai ku ga haka ya ce wa zalikum zannukum da zai zarabtun da rabbikum arzakum irin wannan tunani tsammanin Allah bai ganin ku za ku yi ɓoye ma Allah saba ma Allah a cikin wani maboya ko cikin duhu da ko nuna ban ko ɓoye wannan zaton da kuke game da ubangijinku na cewa bai ga abin da kuke yi shine zannukum da rabbikum shine zanantum da rabbikum wannan zaton shi kuka ma ubangijinku ko ma ardaku wannan irin wannan tunani shine ya halakar da ku fa asbahatu min al-khasirin kuka waye gari cikin tabu tamamin tunda ka labe ka je wani wuri cikin duhun dare ne ba ganin ka sai kai abin da ka ga dama ashe abun akwai mai ganin ka akwai masu ɗaukar rahoto bayan dama kuma shi Allah a gaban shi ake komi don haka dai a nan za a gama ‘yan wuta ta rage gare ku Allah ce fa'in ya sabiru fannar masa wannan in sun yi haƙuri ko sun yi gajiyawa dai duk ɗaya Allah ce wuta ce dai masa wallahun nan ne mako masu kura don haka wa'in ya sta'atibu kuma min mutabi in ma suka nemi a ba su damar kawo hamzari Allah bai ba su dama bai ba su wani hamzari za su komo su nemi uzuri kaza kaza gyara ba su da dama ko sun nema hake nan ƙarya ta ƙare ba damar a komo a gyara kenan kanin haka tawakala ake nema ga masu hankali ku tuba ku gyara alaƙar ku da Allah kayan ku shiga hannu a nan duniya Allah baka damar tuba ko shekara na kai kana kana barna zina ce shan giya ce liwadi in mi kake yi yau ka tuba tsakaninka da Allah Allah zai karbe ka ya gawurta maka ya saka aljanna to amma idan ta baci to shi ma kuma Allah ya kare ya kare anan ba a kawo uzuri a lahira anan kake da uzuri ka lahi ba gane maka tuba magana kenan ya Allah ce gaba وقيضنا لهم قرناء فذكروا لهم ما بين أيديهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين نعم ina ganin ai muka fara ayabata inda sai a nan kurin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته